أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم الناصر الحج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدر مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسته الباقية لا زالت للأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلوب الأقلاب فريد داري على الإدراج هاتم الأثمين أبو إسحاق على جبران الناس ورضي الله تعالى عن شهير مرضي وقائدي وقاري وملازي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد آهمة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والفعى به بنظرة تاتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يوم منا زمان الشدة أتكين جواهر المعاني الحمد لله جاء mun yi magana akan yadda ake ake gane waliyai wanda ba waliyi ba baya gane waliyi kamar yadda ba malami ba baya gane malami haka na wanda ba mai arziki ba baya gane mai dukiya irin nasa abubuwan da yake faruwa mutum ba kowane mutum bane yake amfana da waliyin zamaninsa saboda ganinsa a mutuntaka wannan kuma cikakken wirasa ne ta annabawa saboda duk an annabawa wa'inda suke zamanin suna ganin da ba su ba ne za su yadda annabawa ne amma tun da su ne to su za su kalle su ne a mutane irinsu to haka gidan wilaya na yake tafiya saboda cikar wirasa kenan don haka ake samun izaya ake cutar da su a cikin kowane irin abu kuma suna haƙuri ana ƙaryata su a jefe su da zanadika a jefe su da koma wani irin uyugu ne wannan duk baki daya jiya kusan abu na mara karanta kenan amma wanda yake son ya zauna tare da su to sai ya yi wa duniya sallar gawa ma'ana mutane baki daya ya zama baka tare da su ka kama abin da yake kaɗan ɗin in kana son ka zauna lafiya wayannan wayan da ake ganin kan ba komai din bane ta hanyar su ake kaiwa tun duniya tun farko haka take tafiya kuma duniya ta kare haka za ta kare kenan duk lokaci za ka ga su waɗanda suke na Allah ba su da yawa ƙalilan ne wanda suke na shaƙatawa su suka fi yawa haka abubuwan suke tafiya Allah ubangiji ya datar da mu wa kana sayyidi ali al-hawas sayyidi ali al-hawas shine shehin mawahibu sharani wanda na gaya muku shi wannan waliyi ne a misar aka yi shi ba zai iya rubuta sunansa ba baya rubutu baya karatu amma kuma ya gajiyar da duniya a zamaninsa shi ne ariel hawas ya kulu yana cewa lau anna kama kumalu du'atu ilallahi da manya-manya masu kira zuwa ga Allah kana mawqufan ala idbaqil halqi da za a zo a tsaye da su a wajen da halittar su ga baki daya alai ko da baki laik alaihim ala tazikihim akan su galkata su lakana aula bi dalika rasulullahi da ana yin haka da dukkan masu masu kira zuwa ga Allah sun zamo mawqufan ala idbaqi alhalqi alaihim ala tazikihim da dukkan su annabawa da dukkan su ana gaskata su ba a musu irin wannan izayan da zagi da cutarwa da karyatawa da korewa wani gurin a dake su wanda wasu gurin ma a kulle su da da suna da ana yarda da su to lakana aula bi zalika rasulullahi to da manzo Allah shine mafi cancanta a yi masa haka domin shi ga kowa akan haka wal anbiya qablahu da annabawan da suka zo kafin shi wa qad sadaqahu qaumun wasu sun gaskata shi wa hadahumullahu bi fadlihi sai Allah ya shirya da su da fadalansa Allah maj'alna min al-muhtajina wa harrama al-akharuna waɗansu kuma aka haramta musu gaskata shi fasqahum Allah ta'ala bi adali sai ubangiji ya tabar da su da adalcinsa wala ma kana al-awliya'u to waliyai da suka kasance da malamai ala kadamin rusuli suna kan gwadadan annabawa alaihi salatu wassalam fi maqamin ta'sirin cikin maqamin koyi da su in kasaman nasu fariqani sai mutanen aka raba su gida biyu fariqun mu'taqidun musaddiqun yanki daya ga itikadi sun yadda ga kuma sun gaskata wa fariqun su kuma ɗaya ɓangaren mutakidun su ma sun yi itikadi muka zabu kuma sun karyata haka abin yake tafiya kamar yadda aka zo annabawa haka za a zo waliye kama kama wa qali rusuli kaman abin da ya faru akan annabawa alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah tabbata a gare su liyu haqiqa Allahu bi zalika mirasahum dan Allah ya tabbatar da gadon da suka samu ne daga annabawa fala yusaddiquhum ba wanda zai gaskata su wa ya taqidu sihata ulumihim yayi itiqadin ingancin ilimin su wa sararuhum da sirrorin su illa man arada Allah Allah wa jalla an yalhaqahum bihi bihi sai in Allah ya yi nufin ya datar da kai ku zauna tare da su tukuna sai saka kai haka Allah mu ja'alna mimman mimman yahtaduna bi hadihim wa yamununa bi da'watihim walau ba da himin ko da ba yanzu ba wa ammal makzubu su masu karyatawa lahum wal munkaru alaihim masu musu inkari fa huwa matsarudun min hadarati su korarru ne daga hadarorin ubangiji la yazidu Allah ta'ala bi zalika illa bu'dan babu abin da ke kara musu tsakanin da ubangiji sai nisa nisa ke kara tsakanin su wa inna ma kana al-mutarafu abinda ake yin itirafi lil auda ga waliyai wal ulam da malamai tahsisullah lahum shine ke bartuwan ubangiji gare su wa inayatihi da inayat sadihim da su wasifaihi da zaɓin sa lahum gare su qalilan tin nashi kadan ake samu a cikin mutane wanda Allah yake musu haka Allah mu ja'alna min al-qalili li galabati jahli bi tariqatin saboda jahilci ya yawaita ba a gane me suka zo da shi na aikin alhairi cikin ɗariƙarsu wasu la'ul gafalati da kuma tafiya na mallakan son zuciya ma'ana gafala wa karahatin da ƙin galibin nasu mafi yawan mutane an ya kula li'adin alayhim sharafun kar wani ya zama yana da sharafi a kansu bi manzilatin a wajen masauki au yi tisasin hasadan ko saboda kebantuwa saboda hasada min inda an fusi ya za a yi wani ya zamo yana gaba da mu bayan tare muka tashi ya za a yi wani ya zamo bayan gidanmu ya fi nasu wannan min inda an fusi hasada hasada ne kawai ne wa kan nadaqal kitabul aziz bi dalil kuma qur'ani ya faɗi haka fi haƙƙi qaumin nuhin alayhi salatu wassalam a cikin haƙƙin annabi nuhu faqala ce wa ma amana ma'ahu ba wanda suka yi imani da annabi Nuhu illa qalilun sai kaɗan daga ciki wa qala ta'ala ubangiji ya ce walakin aksar nas la yu'minuna an fiya yawan mutane ba sa yin imani a ba wa sa'an su wani matsayi su yarda a ba za su imani ba sun dinga ganin shi waye shi waye to kaman suna yaƙi da shi ba da shi kuma suke ba da Allah ne domin shi ba shi ya zaɓi kansa a gurin ba Allah ne ya zaba ko da sun yi aikin da ya yi to amma aikin sun bai kai na aikin sun bai kai na shi ikhlasi a wajen Allah ba domin ubangiji ne yake tantance aiki ya dauki kuma wanda ya dauka ya zubar da wanda ya zubar ko ba haka bane haka abin yake wa qala ta'ala ubangiji ya ce am tahasabu anna aksarahum yasma'un ko kuma kuna zato ne anna aksarahum wato amta sabu ko kuna riyawa ne anna aksarahum mafi yawansu yasma'una suna ji ne wa yaqiluna suna hankalta inhum karka yi zaton suna hankalta inhum ba wasu bane illa kal an'ami suna nan ne kaman dabbobi balhum adallu sabila kai ma sun fi dabbobi lalacewa saboda dabbobi ba hisabi akan su kuma akwai hisabi akan su amma sun kasa gane abin da Allah yake nufi da su saboda son zuciyarsu wa kana muhiddin muhiddin yana faɗa radiyallahu anhu ya kulu yace asalul munazi'atun nasi fil ma'arif al-ilahiyya asalin abin da yake sa munaza'a jayayya na mutane akan sanin Allah ne wal isharatu rabbaniya da ishara na ubangiji kaunu ha haritin an daura al saboda abin ya saba da hankali saboda su suna son abin da hankalinsu ya ba su to a yi musu abin kamar haka in ya saba da hankalinsu to abin kuma bai yi ba ko me yasa ka ga wani fa wai shi ma shi ma wai ina Allah ne ka ga wani ma fa wai shi ma to yan saboda Allah ma yarda da wani dan iska ne fa a cikin mu ba ruwan Allah da wannan sa wani rikici da zai gaban halifa halifa mahi wai an zo za a soki wani a gabansa don kar a yi masa wani abu na alheri da ya fada da ya sai aka nuna masa hoton mutumin da aka nuna masa da ya gani ya ce sayyidina umar ya yi fiye da wannan amma kuma shine na biyu a duniya sai me ai shi sabo ba ba wani abu bane rashin sa'a ne amma in Allah ya tashi kama abin kawai lokaci ɗaya Allah zai buge abin kawai sai dai ka ga mutum ya riski abin da ake nema saboda haka nasara ake nema cikin lamari nasara ake nema a cikin lamari eh kullu hayarin laysa bi hayarin in kana wara'ahu an-nar wa kullu sharrin laysa bi sharrin in kana wara'ahu al-jannata dukkan alhairi ba alhairi bane in karshen sa wuta mutum zai shiga dukkan shari kuma ba shari bane in karshen sa aljanna za shiga mutane mutum nawa ne wanda suka saba wa Allah kowa ya gani amma zo cika wace la ilaha illa Muhammadu Rasulullahi ya ci bulus ai an yi da yawa ai ai da yawa a karam kallah da yawa To ya haka ne, ai kalilan mahum, eh kalilan, saboda ka Allah ba mu dacewa, ba a itibari da abin da mutane suke gani shi ne, to duk wani abin da yake faruwa irin haka ya fita ne, ɗaural akali, wa mu ji a habbatatan min gari na kalin wa nazari, kuma abin ya zo maka take ba tare da ka ciro a littafi ba ba kuma nazari, haka kawai abin zai zo, ka gane. Wa min gari tsariƙil akali, in ba ta hanyar hankali fa ta kunu ala nasu min haisu tsarikiha in dai ta hanyar mutane ne fa an karu hawa jahaluwa ce wane a ce wane ya zama na Allah kaga iskancin da yake yi fa haka za a sai to kuma Allah ba haka ne tsarinsa ba eh akwai wanda yake iskancin sa shi Allah yayi yayi kuma babu babu zunubi kuma ba kada hannu akai ba kai saka tambaya ba la yasalu amma yafal wa hum yasaluna ba yadda zaka yi Allah ne kuma zai sa shi kuma ya biya shi ya yi ya biya ai muna ta faɗa abinda gwamnati ba ta so gashi doka ne ba ta son ɗan fashi amma tana son ta kama wani ɗan fashi sai ta kira wani daga cikin ma'aikata ce ka yi fashin a cikin abin da ya shafi polis abin da yake faruwa in ana son a kama wani sai a sa mace mata ce tana aikin gwamnati a sa ta ta zama karuwa don ta je ta kama wani a gwamnatancen laifi ne amma a wannan lokacin an ce an bari an yafe mata duk ana yi duk ana yi eh saboda ta zamo a buɗe kawai take haka wa ko ta kowane lokaci ta iya zama siffan irin masu laifin a ce ka zamo siffan mai laifin a tafi fashin da kai a dawo da kai amma kuma kana daga cikin kai rantsatsi ne har da kuɗin zabiya kama duk wayannan yana nuna a gane waɗansu abubuwa na Allah saboda akwai mutanen da babu alƙalami a kansu shi yasa in za ka yi koyi ka yi koyi da mutumin da yake na kirki kar ka yi koyi da mai aikin banza dan baka sani ba ko shi ba alƙalamin a kansa duk sai tura ku wuta shi ya tsira Allah ya kiyaye na'am fa an ruwa suka yi inkari wa jahalu suka jahilta wa man ankara tariqa min turuqihim adi ada ahluha ko adi ahluha ad-dararata la itiqada wa fasadaha wa fasada qaid aliha wa gaba anu anna al-inkara min al-juhudi wa man ankara tariqa duk wanda ya inkarin wannan hanya min turqil adi na daga wannan hanya ta ada a halla a ko a min min turqi adi a halla darurata da itiqadi fasadaha wa fasada qaidi ariha wa man ankara tariqa wanda yake inkarin wannan hanya min turki daga cikin tariqa na wannan hanya na mutanen gurin daruratan saboda larura la itiqadihi ba itiqadin sa bane fasadu hawa fasada qaidi aliha da yayi itiqadin barnanta da cewa kuma abin da ke ciki bai da kyau wa gaba anhu sai ya ɓuyi annal inkara min al-juhudi to wannan ya zama inkari na juhudu kenan akwai inkari kala kala ne akwai inkarin juhudu akwai inkari na wanda ba juhudu ba wal aqilu mai hankali ya ji alai ayyuka yiral munkar inkarahu ya juyar da mai inkari inkarin sa ne har an ɗaurar juhudi kada ya shiga ta ɓangaren juhudu fa innal auliya domin waliyai wal ulama da malamai al'amili na ma'aikata kajjala su ma Allah azza wa jalla sun zauna ne tare da ubangiji ala haqiqatit tasdiqi wa taslim wal ikhlash wal wafa'i bil uhudi suna tare ne da ubangiji cikin gaskiya da miƙa wuya da yin abu dan shi da cika alƙawari wanda suka ɗauka wahiya muraqabatul anfasi to nan ne ake samun muraƙaba na nafsu ma Allah tare da Allah azza wa jalla hatta aslamu qiyadahum ila Allah har suka miƙa wuyansu wajen Allah duk abin da suka tsinci kansu akai sun yarda daga Allah ne wal qaunu fusahum sai suka jefar da rawunan su sulman baina yadayhi wato abin nan ne muraka kamar tsani ne a gaban ubangiji wa taraku intisaran li nufusin fi waqtin min al-awqati sai suka bar wa zuciyarsu duk wani abin da rai take so na nafsu kowane lokaci ba ruwansu haya'an saboda suna jin kunya min rububiyyati rabbihim saboda ubangiji yana kallon su da tarbiyyar da ya musu azza wa jalla waqtifa'an sai suka wadatu bi qayyumiyati alaihim da ganin Allah yana kallon su cikin komi da komi faƙama lahum sai ubangiji ya tsaya musu fi ma ya kumuna li anfusihim abinda za su tsaya wa kansu sai Allah ya tsaya musu a madadin su bal a azau na Allah ma shi ya fi wa kana ta'ala ubangiji ya kasance huwal muharibu anhum shine zai yaki wanda ya yake su wal man harabahum wanda ya yake su wal galibu liman galabahum ubangiji shine zai rinjaye wanda ya nemi ya rinjaye su kaga nan ya zama man adali waliyan faqad azantu kenan ka zamo na Allah to Allah ya zamo naka duk wanda zai yake ka to ba kai zai yaka ba Allah ne Allah zai tsare maka duk wanda zai cutar da kai ba kai zai cutar ba Allah zai tsare maka wannan abin da zai faru kenan wa kana sayyidi ali wa abu hasan ash-shadiri abu hasan shine aliyu ash-shadiri radiyallahu anhu yaqulu walamma alima Allah azza wa jalla ma sai qadu fi hadhihi fa'ifa Ubangiji yana sane da abin da mutane za su faɗa a kan wa'innan jama'a su ne sufaye, ala hasbi ma sabata bihil ilmul qadim gwargwadon abin da Ubangiji ya rubuta a kan tuntuni, bada subhanahu wa ta'ala da nafsi, sai Ubangiji ya fara da kansa ku ji, ku ji, ku ji. Ubangiji ya fara da kansa, faƙaba ala ƙaumin sai ya hukunci akan waɗansu mutane a are da anu bin shaƙayi sai ya bijirantar musu da taɓewa fa nasabu ilayhi zawjata shikenan sai suka ce Allah yana da mata kaga an fara tunan ko wa waladan suka ce kuma Allah yana da ɗa wa faqaran kai suka ce ma ai Allah talaka ne eh to tun da aka fara ta Allah waye za bari kenan wa ja'alu maglul lirayn in suka ce yadullah maglula ai hannun Allah daure yake ba ya kyauta eh fa idza baqa zar'al wali idan wani wali an gaya masa wata baka ransa ya baci wa siddiq ko wani siddiqi an faɗa masa wata baka li ajli kalamun saboda wani magana da aka faɗa masa ila fihi an ce masa min kufurin an ce kafiri ne wazana da katin an ce zindiki ne wa sihirin an ce mai sihiri ne wa jununun ko an ce mahaukaci ne wa gairi zalika da wani wannan na datu hawa cibir haq sai ubangiji ya kira shi ya ce to kai bawa na dan an faɗa maka haka ranka ke ɓaci fi sirri allazi kila fi ka dan an ce ko wa safakal asli ta duk abin da aka faɗa shi da asalinka shine sunanka na asali shine siffanka na asali laula fadali alaika ba dan na fifita ka ba na zaɓe ka na kiyaye ka daga barin wannan da baka zama hakan ba a ma ta ra'iwa nika baka ga waɗansu yan uwanka ba min bani adama daga bani adam kaifa waqa'u fi janabi ya suka zauna a gefe na wa nasabu ilayya ma la yanbagili suka faɗa abin da bai dace a kaina ba ni da na yi su to balle kai da baka yi su ba fa in lam yanshara yanshara lima qila fihi idan bai natsu ba ya gane abin da aka faɗa masa bal in qabada yi fushi na da to hawatibul haq sai ubangiji ya kira shi a ma laka fiye uswatun ba za ka yi koyi da abin da aka faɗa a kaina ba kai ba ka daure ka kau da kai faƙar ƙila fi ma la ya liƙo bi jalali an faɗa min cikin abin da bai dace ba da martaba na an ce ina da mata an ce ina da ɗa an ce ni talaka ne an ce ma hannuna a kulle yake ina ruwa wakila fi habibi kuma an faɗawa masoyina muhammadu rasulullahi an faɗa masa haka wa fi ihwani an faɗawa ƴan uwansa min al-anbiya'i wa rusuli daga annabawa da manzanni ma la yaliqu bi martabatin abinda bai dace da martabarsu ba min sahari al-siri an ce masu sihiri ne wa jununu an fada wa annabi Muhammadu ma ma hukaci ne wayannam la yuriduna bi da'ihim babu wani abu da fa suke nufi aka ce musu haka illa ila riyasatin sai dai suna yin haka ne dan kar a taɓa shugabancinsu wa tafdili alaihim kar a ce wayannan sun fi su akan wannan ne to dan kai ma a matsayinka na waliyi abokinka ya tsine maka ya zage ka ya ce maka wani abu a zamaninka ai karka damu wanzur ya akhi ka duba ya dan uwana mudawatul haqqi jalla wa ala li muhammad yanda manzo Allah ubangiji ya damu da manzo Allah kina ba ka sadaru lokacin da kirjin annabi tsanani min qaulul kuffari daga fadin kafirai min qaulihi ta'ala yaya Allah ya ce, Fasabbi bi hamdi rabbika, kai subhanallah, kai godiya wa Ubangijinka, wa kun ka kasance mina sajidina daga masu sujada, wa abudun rabbaka, ka ci gaba da bautan Ubangijinka, hatta ci ka lekinu har mutuwa ta zo maka ya Rasulallah. Sai ya ji ba alaika ayyar wali, kai wali ko mai muridi ko waye ma kai, kai ma ka koyi iktida bi Rasulullahi. kai koyi koyi da annabi Muhammadu fi zalika cikin wannan iswa dibbun domin dibbul ilahi wannan shine magani daga ubangiji eh magani kenan daga ubangiji baka isa ka hana abokananka tsitsi ne maka ba su ce kai ba mutumin kirki bane kai waye kai waye baka isa ka hana su ba wannan sunna ne duk lokacin da kaje an yi haka to ka shiga cikin zirin mutanen kirki amma ka ji ba wanda ya kula ka ba a yi maka wani ƙage ba to da sauranka baka je ko ina ba eh barawo ba shiga gidan da ba kaya eh ba shiga shedan ya riga ya mallake ka ya jefa ka cikin iskanci to ba ta kai yake ba kuma wani yake nema ya fafuro daga masallaci amma kai an gama da kai wannan shine maganar wata mata wanda na taɓa gaya mana wanda tana tare da mijinta mijin a kowane lokaci yana ganin biyayyata biyayyata biyayyata ita kuma bata taba ganin yayin rashin lafiya ba sai wata rana ta nemi ya nemi ta kawo masa wani abu kaman abin sha haka mai dumi sai ta kawo abin kafin ta zo sai yi bacci bayan ya yi bacci a halin da yake ciki tana zaune har ya farka a cikin baccin ya farka ya ce me kike biki kwanta ba ta ce kai ka umarce ni in kawo maka kaza sai ta halaka tamma gururiki biye ki ta cika yau ki faɗi duk abin da kike so ni kuma zan miki tace ka sake ni yace a ai ban da wannan tace ai baka istisna'i ba ai ka ce duk abin da nake so kai in yi maka an faɗa maka ni kuma sake ni yace shi kuma ba wannan ba tace ita kuma Allah ya kashe ta sai an rabu tun da shi ya nema aka buga ce to sai da tashi a je wajen malamai an tashi za a fita za a je ta faɗi nata ya faɗi nata a bakin kofa sai zame sai faɗi sai kare ita ce ta zunna tare da kai to yaya duk wannan artabun da muka yi kike yadda sai yanzu kuma da yake ba lafiya ta ce ai yanzu ne na san an sa ka daga cikin bayan Allah tunda nake da kai ne ban taba ganin kai rashin lafiya ba sai na san kai ba na Allah bane amma tunda naga an taba ka to na san ka ka fara shiga to haka abubuwan suke a a hudaybiya hudaybiya manzala sallallahu alaihi wasallam wani balarabe ya kawo yasra ba ta manzala yace ya rasulullahi ga wannan kaga wannan a cikin kabilan mu ba wata yarinya mai kyanta ga asalinta ni ne ubanta ya faɗi duk abin da zai faɗa sai ce kuma ya rasulullah tun da take ba taɓa da shi lafiya ba sai ce tafi da yarka ba mai kirki ba shi eh ashe kaga zallar rashin rashin lafiya ma shi ma ba alheri ba tun ka dawo idan ka tafi a sufanci sai ka gan an dake ka nan ma ashe akwai abin da ake nufi da kai in an dake ka nan shi ne suka ce walaisa ala kibru arin bin nari hina yuqalli wai zinari da ake ebo shi a ƙasa ya ka zo ka sa shi a wuta laifin ne ya ka sa shi a wuta wai so ake yi haske to ashe duk lokacin da ka ga bala'i yana samun ka to ana son ka zamo mai haske ne walaisa ala kibru arin bin nari hina yuqalli duk lokacin da kaga wani bala'i yana sa mutum to ai da bala'in ake wanke mutum amma aka barka haka kawai a ai kwana biyu sai ka ce ku fa duk abin da kuka sa hannu ba wanda ya ise koma da ku baya sai ga mutum ga kuɗi ga lafiya ga awanu ga musta'inun ga kuwa ga wata tsiya sai ga ka dan da su kana neman kamar da kanka dan ilahu ilahu haka haka abin yake bal insanu ala nafsi eh in mutum ya duba zai ga haka zai ga haka komai aka yi sai ka ji ka tuma wannan abokinka ne wannan kuna da hannu da shi wannan kai waya zai dauka wannan ga kuɗi ga mulki innal insana la yadaga an ra'ahu stagana ai haka ne eh shi yasa bubbuge mutum din a dawo da kai baya duk ana son ka sake saiti ne ka sake tashi amma fa ba su ko yanzu da halifa zan ce rashin lafiyar nan ya karu sai ka ce Allah kiyaye Allah kiyaye a bashi haka kawai ya kai wali ka ji ikta bi rasulullahi fi zalika izwa tibbul ilahi wannan shine magani daga ilahi wa dawa'ur rabbani ciwo ne da magani rashin lafiya ne da maganinsa ga ciwo ga maganinsa wa muzilun yana gusarwa ne bikin sadari ya kawar da kuncin zuciya alhasilu wanda yake faruwa min a kawalil a gayari daga zantuttuka na gairuwar gairiya cikinan wa ahalu inkarin yana kawarwa da ma'abutan inkar wal igrar shi ne zaka shi Ibrahim yake cewa law arafa al insanu marrahmanu yalqashuru bahikan da mutum ya san waye ubangiji rahmanu to in aka masa sharri sai ya dariya ce oh Allah ya ni ma sani a ciki eh law arafa al-insanu man rahmanu yalkashuru bahika al-insana da mutum zai gamu da sharri sai sai ya dariya kawai ya ce shi ma ya fara shiga cikin mutanen kirki kuma haka ne to amma ka gane to wannan biyu din in baka gane su ba shine da ka can ba shi Ibrahim yake cewa idza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyanu to wannan abun yake ne ne yanda za a zo a ce maka Allah ji kan babanka ka ce amin to haka a zo a ce Allah tsine babanka ka ce ba laifi ka haɗa ji harshen da ya ce Allah ya ji kan babanka nan an turo shi ne to wanda ya zo ya ce Allah ya tsine ma an turo shi ne ya ai to ai shine idza kanat al aqdaru min malik al mulki to ai annan ne yan hakika suke daukar daya anan ne abin ya zama ƙarya ne da yanda za a za su yi zargi za a zarge su su yaba to yanda za a yabe su su yaba in an zarge su ba su kai ba to duk ɗayan ne gaskiya ne amma in ɗaya za su zaɓi su bar ɗaya to ƙarya ne wanda ya zo ya ce maka Allah ya maka albarka shi ya zo ya ce maka Allah ya tsine maka sai ka ce alhamdulillah a ce duk ɗaya ne shi yasa za ga waɗansu suna ƙoƙarin kwatanta haka ai in ka musa ya ce ai duk ɗaya ne duk ɗaya ne suna faɗa ne ba su gane ainihin siyakin da tafiyarsa yadda yake ba amma inda da gasken ne abin da za su faɗa wajen yabo wajen to duk ɗaya ne to hakan ne duk abin da ya zo musu sun yadda da gaske ne kuma hakan bai kasance to haɗawa biyu ɗin shi ne in ka kasa haɗawa biyu ka ware ɗaya kai hakikanka a samun kuɗi ne hakikanka a mata ne hakikanka a shan giya ne hakikanka a cin haramun ne ana taɓa ka kai kuma za ka kai ƙara wallahi sai an biya ka ko a mutu ƙarya ne kenan ka ƙare ta kanka da hali ko shi kuma abin hali ne shi yasa ya faɗa ya ce ga cuta ga magani eh ga cuta ga magani na ga yaro alil inkari ijtirar wa zalika li'anna tasbiha domin subhanallahi huwa tanzihullah shine tsarkakan ubangiji ta'ala amma la yaliqu bi kamalihi duk abin da bai dace da kamalar sabbi sanan alaihi da yin yabo a gare shi ta'ala madaukaki bi umuri salbiya da lamari na salbiya wa nafayin na ka'isi ka korar da dukkan wata tawaya an janabil ilahi daga wajen ubangiji ka tashbihi wa tahdidi kaman kwatanci kaman tahdidi wa amma tahmidi amma tahmidi fa huwa sana'u allahi godi yabo ne ga Allah bima yaliqu bi kamali wanda ya dace da kamalansa wa huma muzilani wayannan kuma guda biyu suna gusarwa limardin ga rashin lafiya zika sadari na kuncin kirji alhasil min qaulil munkirina wanda yake faruwa na ga maganan munkiri wal mustahiin da mai istihza'i wa amma sujudu kaga fasabibi hamda rabbika nanifa wa kun min sajidina eh kaga subhanallah subhanallah duk lokacin da wani yazo zai gaya maka aikin abin da ya daga maka hankali ko ka ji kirjinka ya matsi ka kasa daukan abu to subhanallah shine maganin walhamdulillah subhanallah walhamdulillah sana'i ne ubangiji za a buɗa maka samu numfashi to sujudi kuma fa li'anna sajid wa ma sujudu fa huwa kinayatun shi kuma sujudi kinaya ne an taharatul abdi na tsarkakan bawa min talabil ulu wa rif'ati in kai haka sai ka je kai sujudi an faɗa maka haka to je ka kai godiya wajen ubangiji da sujudi to wannan shi kuma durƙusawanka ƙasan ɗaukaka ne kuma a wajen Allah durkusawan ka ƙasa ɗaukaka ne li'anna sajida domin shi mai sujada karfana an sifatul ulwi domin ya riga ya ƙare a siffa na ɗaukaka halin sujudihi a halin sujadarsa walizalika saboda haka shari'a lil abdi aka sanya wa bawa an ya kulu fi sujudihi ya faɗa subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki ai ka ƙare ai wasu lokacin ne to tun da ka shiga fadansa kuwa ai an gama kaga ai wajensa kake ba ga ka gashi ne kai kuwa a ala ne ga ka nan kuma a fili a dana ne ga ka nan kai ƙasa ne a fili amma kuma sama ne ai mutum ya duba salatul arifina a nan ne za ka iya gane abin sai ka rasa ina ma saman take ne haka za gane to kana tsaye an ce kana sama ta daya kayi ruku an ce kana sama ta biyu to ina saman take sami Allah liman hamida kana sama ta uku kai su ya kuma kana sama ta hudu ka da ka zauna kuma kana sama ta biyar ka kuma kai su ya kana sama ta shida ka tashi ka zauna baka miƙe yanke kana sama ta bakwai kuma hakan ne ba an ce bane haka sama yake to ashe sarƙafa sarƙafe ne abin domin duk aikin mala'ikun anan haka aka siffan duk gurin da kayin akwai mala'ikun da gurin aikin su kenan duk lokacin da ka yi sallah raka a ɗayan aikin mala'iku ne na hawa bakwai saman bakwai kuma kana dawa za ka yi zaman tahiya sai ka jance ka shiga fada ga shi nan kun zauna kuma an ce a sama yake ko ba ka bane kuma kuna zaman za ka shiga ka zauna bisa ne mashiyati za a ce maka to ku yi magana sai ka ce a tahiyatu lillah a zakiyatu lillah abai ba ta salawatu lillahi yana gaban ka ba muna magana wai ka je ka shiga fada kina attahiyatu lillah azkiyatu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة sai a nan gurin kuma sai gane dama shi mai sallah an ya kunu faniyan shine wa amma almu'minu idza qama lis salati yafraga qalbahu min ad-dunya wa ma fiha wa yashtaghil bi muraqabati mawlahu allazi yusalli li wajhihi wa yashtaghil wa ma'ana an tara ka annaka tarahu kawai za ta gashi ne abin da ya kamata kenan haka karatun yake haka kuma ake so idan mutum ya saba to ya yi iya nashi wa amal ubudiyatu shi kuma ibada al-musharu ilaiha bi qawlihi da wanda aka ce maka wa abudu rabbaka ka bauta wa ubangijin kafal muradu biha abinda ake nufi izharun niyyati bayyana niyyarka wata ba'udu an talabil izzi kuma ka nisantar da kan karka ce kana neman wani abu a'a bawa ka yi ba neman wani abu ba wa abu rabbaka ka bauta wa ubangijinka shin bawa yana neman ubangijin sai biya shi din ya sa shi ya maciyawa ai jin daɗi kake an zaɓe ka an sa ka daga cikin masu yin aikin ba domin bawan da ba a sa shi aiki da bawan da ake sa shi aiki bawan da ake sa shi aiki ya fi kusanci a wajen mai bawa wa abun rabbaka ka bauta wa ubangijin ka taba'ud an talabil izzi wa isharatu ila al-fada'il abdi zatan wa sifatan shine bawa ya kare cikin ubangijinsa zatan wa sifatan wa zalika wannan mujibul khala'il qurbi shi ke sa mutum ya kusanta a ce an yi motsi a ce an kira kira min bawa nawa ne ko a sarauta ne duk lokacin da kira min bawa nawa ne wane wane sunan ka fi bayyana wajen mai martaba ai ka tafi to shi ne to kaga ai an samu mujibul li khala'il qurbi wal istifa'i wal izzi wal dunwi kaga ka samu kusanci ka samu zabuwa ka samu ɗaukaka ka samu kusanci almusharu zai bi kauli shine fada ubangiji wasjud kai su jada waka tare ka kusanto ne duk abin yana cikin fa zahiri duk abin yana cikin zahiri saboda haka in ka je ka samu mulki in ya cika kafin ado bayero ya fito fili za ka iya magana da shi amma ya fito fili ba zai magana ba sai da ya yi magana a madadin shi kuma za ka iya abokinsa ku je ku tafa a cikin ɗaki amma kuka fito waje baka isa ka haɗa hannu da shi ba saboda ai siffa ce ai ai duk wa'annan karatuttukan ake nuna mutum duk wa'annan abubuwan ake nuna mutum kuma ana nuna maka ne siffa ilahiyya amma ce sun cika girman kai ba sa magana a'a haka abin yake sun karanci abin sun san abin sun san me ake nufi da abin yanzu mun aka ce mu shiga fada sau biyar sai an kama mu da laifi sau goma saboda mu san ka'idan ba ba mu san ka'idan ba ya wani in ya je gaban shi a nuna harajimi a yana zuwa ne ya cire hula haka wajen wali yake da ya je wajen sarkin kano halifa sai cire hula yana cire hula fadawa suka yi ta hararar shi sai halifa ya ce ku kyale shi dan da sani bai sani bai sani ba shi a wajensa girmamawa ne amma a wajen mulki zagi ne rashin ladabi ne eh kwarai da gaske to yaya za ka yi ka gane abin da baka cikin shi mu kuma ka ga wajen waliyamun ka je kai haka girmamawa ne to amma a wajen sarauta za ka da ku domin raini ne to haka abin yake wa kana junayd rahimahullahu ta'ala ya kudu kasira li shagli yana faɗa wa imamu shibli rahimahullahu la tafsha sirrullahi bainal mahjubina junayd yana faɗa wa imamu shibli shibli wannan ga muku shine kudubin da da wani yake cewa da Allah bai ji jahannama ba to zai yi ko dan wanda ya cuci Imam Shibli yana cewa la tafsi sirrullah kar ka bayyana sirrin Allah bainal mahjubina a gaban mahjubai wanda ba san Allah ba in ka ga musu ba su iya ganewa ba to in suka ɗauko su kuma su kifa ai abubuwan da yake faruwa kenan duk wannan yan hakikan suka faru shi sirrin Allah sirri ne sirrin gidanka ma baka iya fita da shi balle na Allah balle na Allah wa kana yaqulu yana cewa la yanbaghi lil fakiri bai kamata ga fakiri ba qira'atu kutubit tauhid al khalis ya karanta tauhid al khalis illa bainal musaddiqina sai a gaban masu gaskiya la halin tariki ga mabuta tarika wal muslimin da musulmai lau wa Allah ya khafu usul al maqati wa Allah ya khafu kuma ya zama gun da zai karanta kar ya ji tsoron usulul maqati liman kadabahum waye in ya karanta ba za a kareta shi ba in ka karanta za a kareta ka to kar kai eh in ka karanta za a kareta ka to kar kai kaga wa kana yaqulu abu turab an-nakhshadi radiyallahu anhu fi haqqi al-mahjubina da haqqin mahjubai min ahli al-inkari masu yin inkari iza allafa alqalbu irada an Allah sai badu alwaqi fi awliya idan zuciya ta sami kauda kai gabarin Allah to ta abokanci wato inkari wa waliyai haka abin yake kuma wa min huna daga nan ne afal kamiluna kamilai daga cikin manya suka boye min ahli tariqi daga mabuta tariqa suka boye maganan su fil maqamati tauhid al khas ba sa magana a gaban kowa in ka zo kawai su maka shiru sai su kyale ka duk bugun ka ba za ka ji komai ba dalili saboda in ka ji ba za ka iya dauka ba eh ba za ka iya dauka ba to maimakon su faɗa ka halaka ko ka ja musu jangwangon to gara yi shiru kawai wa rifkan da kuma tausasawa bil mujadali kar a zo ana mujadala min al mahjubin daga mahjubai wa adaban kuma ladabi ne ma asabu zalika da kalami da wanda suka yi wannan magana min akabir al-arifin dan wanda kunduma musu ashar ne a lokacin ka gani go fa kana junayd radiyallahu anhu junayd la yatakallamu qattun ta ilimin tauhid ba za ka taba samun sai magana kan wannan ilimin ba illa shi qari baiti sai a cikin ɗakin sa qari baiti a cikin ɗakin sa ba da an yi gulaka a babu darihi bayan an rufe kofa shine manzo Allah yake cewa halifi kumul garibu a cikin ku nan akwai bakon musulunci kafin manzo Allah yi magana halifi kumul garib in an ce babu ka ce eh ko babu to anan ne za a zartar da abin da za a zartar na'am waya kuzu mafatiha ta tawarki shi ya kama kidin da hannunsa wai kulu a tuhibuna an yukadibun nasu auliya Allah kuna son mutane ne su dinga ƙaryata waliyan Allah shi kuke so wa hasati kuna son mutane ne su ƙaryata kebantattun bayan Allah wayar munahum bizana da kati wal kufri kuna son su jefe su ne su ce zindikai ne kuna son su ce musu kafirai ne akan wannan yake tsayawa wa min auliyai yana daga cikin waliyi man sadda babul kalam fi da kayiful kalam wanda ya toshe kofar maganan ma ya kalamul qaumi ya boye ya hana maganan mutane hatta ma ta hade koma ga Allah ba ji shi yayi ba wa ahala zalika ala suluk ya tsare ga masu shiga haka wa kala yace man salaka tariqahum wanda ya samu shiga hanyar su tala alama talau alai to zai ga abin da suka gani sai yi magana a lokacin da ya shiga wa zaƙa kama zaƙu zai ɗanɗana kamar yadda suka ɗanɗana wasta gana an sima'i kalamin nas zai wadatu gabarin jin maganar mutane a wannan lokacin to ka ga abu ne wani ya zo ce maka ƙarya ne kai ka gani ba wani ce maka ƙarya ne da shi za ka ji ko da abin da ka gani wa qad talaba sahaba abdullahi al-quraishi sahaban abdullahi al-quraishi sun nema minu an yasma'ahum shay'an min ilmi al-haqa'iqi ya sanar da su daga cikin ilimin hakika fa kalam ya ce kam ashabi al-yawm sahaban nawa ne sahaban nawa nawa ne yau fa kaje suka ce sittan ya ta rajulan su dari shida ne fa kala sheikh sai shehin ya ce ikhtaru min hami'atan a cikin dari shida taro a neman mun guda dari masu hankali fa taru sai aka zaɓe su fa kala ya ce ikhtaru min mi'atin ishirin a cikin ɗari ɗin a zaɓo min ishirin faƙala ya ce iftaru min ishirin arba a taro a cikin ashirin ɗin a nemo min guda hudu fataru wa kana haula al arba ashabul kushufati wa innan hudun su ne ma'abuta kashafi su aka yi magana da su wal ma'arifi da sanin Allah faƙala shi sai shan ya ce lau takallamtu alaikum fi ilmi al haqaiqi su hudun fa da zan muku magana cikin abin da na sani na ga ilimin hakika na Ubangiji. Wal asara da sirr lakana awwalu man yufta bi qatali haula al arba. Yace da da zan muku magana abin farkon wannan su bada hukuncin a kashe ni wayannan guda hudu da kuka zabe su. Daga ɗari shida. In ta bi tsarin nan da bukatar limamin sha'arani radiyallahu ta'ala anhu. To haka abin yake. saboda abun ba wasa ba ne ba shirme ba ne ko ba kame-kame ba ne Allah ce maka ba mu tsaya nan Allah ya ba mu ilimi albarka Allah ya ba mu ilimi albarka Allah ya ƙara mana saman za Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم ولا يعد بقي ده كمجي ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم ولا يعد فضل المدار لجن صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في ذلك واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله